أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka barkamu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjidu al-khulafa ar-rashidin dan ci gaba da karatunmu na halul masail fi sharhi mukhtasari al-ahdari wannan shine majalisin mu na 27 a cikin karatun wannan littafin yau muna hudu ga watan muharram hijira da garin maka zuwa madina 1448 wanda yi daidai da 20 ga watan 6 a kalandar bature 2026 idan ba a manta ba ƙarshen karatunmu ƙarshen karatunmu mun tsaya mun tsaya kan matsala wadda ko fasali wanda mala yake mana bayani akan sharɗa na sallah mala ya kawo mana dukkan wa'ansu bayanai wanda su mana ko wanda za su fahimtar da mu abubuwa wanda aka ɗora su su ne a matsayin sharɗa na sallah yau insha Allah za mu tashi sabon fasali wanda zai mana bayani akan farlan farlan sallah farlan sallah bala Allah shi kanshi da rahama yake cewa faslun fi fara'idis salati wa qala ash-shaykh rahimahullahu ta'ala فرائد الصلاة نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائدها والسلام والجلوس الذي يقارنه ala Allah ya ƙara kanshi da rahama yake cewa farlan sallah su ne niyyatu salatil mu'ayyana shine mutum yayi niyya sallar da za yi in sallar azhar ce ya kulli niyyar yin sallar azhar in sallar la'asar ce ya kulli niyyar yin sallar la'asar yace bayan wannan takbiratul ihram shine kabbara ta harama lokacin da ka zo ka tsaya za ka ce allahu akbar wannan ita ake kira da kabbara ta harama walƙiyamu laha kuma da tsayuwa don ita wannan kabbara ko wannan sallah idan wajibi ne ga wanda yake iyawa wajibin shi ne ya yi sallah a tsaye amma dai an ba da uzuri an ba da rangwame game da wanda baya iyawa ko ya yi ta a zamune ko ya yi ta a kishingide yanayin yadda yake da ƙarfin da zai iya zauwa da abin da aka umarce shi shi ne ubangiji yake bayyana na fattakullaha masatatun ku ji tsoron allah daidai gwalgwado daidai yadda za ka iya ka zo da abin da aka umarce ka sannan ya ce wal fatiha da karatun suratul fatiha shi ma wannan yana ɗaya daga cikin farallan sallah in aka ce maka farali wanda abinda in baka zo da shi ba wannan ibadar da kake aiwatarwa babu ita ba ma hiran ma ta cika barantana ubangijin kai karba shine wajibi ne a karanta suratul fatiha wal qiyamu laha kuma da tsayuwa dan wannan karatun fatiha yace war ruku'u da yin ruku'i war raf'i minhu kuma da tasawwa daga ruku'i kaga yin ruku'i tasawwa daga ruku'i was sujudu alal jabha da yin sujada akan goshi yace war raf'u minhu kuma da tasawwa daga sujada wal i'tidalu da daidaituwa wat tuma'nina da samun nutsuwa lokacin da kake yin sallah wa tartibu baina fara'idiha da jirantawa tsakankanin farlan sallah ba za ka ce ba za ka fara sallah ba ka fara daga sujada kaga wannan ba zai yiwu ba wajibi ne ka jiranta me ake fara zawwa shine idan ka tsaya kai kabbara kabbara harama yace wassalamu kuma da yin sallama cewa assalamu alaikum wal julus alladhi yuqarinuhu kuma da zaman da yake daidaito da yin sallama wannan zama na tahiya wajibi ne shi ba wannan farilla ne ba wajibi ba farilla ne kina wannan su ne abubuwa wanda malam ya kawo mana wanda suke matsayin farillan sallah kinan malam zai mana dalili zai kawo mana dalilai akan haka da bayani karkashin wannan maganganu wanda malam ya kawo yake cewa ya'ni anna fara'id as-salati allati idha turikat la tanjabiru bi sujudin وتبطل الصلاة بترك واحد منها عمدا yake cewa abinda malam yake nihi da farlan sallah shine abubuwan da ba a iya mai gurbin su da sujada ta rabkanuwa ai can baya ko mun yi karatu a karatunmu na na lallaji mun yi bayani akan inda mutum zai shiga wani hali a cikin sallar shi sallar shi ta rikice me to yana da an mai rangwame guda biyu in dai ba farilla ba ne ba wani abu ne ya bari daga cikin abubuwa wanda yake koma bayan farilla a wannan halin me zai yi shine sujada guda biyu ta wadata su in ya kasance ta waya ne wannan sujada guda biyu zasu cike gurbin wannan abin da ya tauki in ya kasance kuma ƙari ne ya yi wannan kuma ya kumyata ya kumyata shaidani an turmusa hancin shaidani dalilin wannan sujada guda biyu ne ya nema ya baran mai da sallah gashi nan yayi sujada guda biyu ya daidaita sallar shi ya turmuza hancin shaidani ya kumyatar da shi to shine shi abin da yake farilla shine abin da wata sujada kabli ko ba'adi wanda ba za ta iya gyara maka ba kuma idan zaka bari tabqulus salatu bi tarki wahidin minha amadan da zaka bar ɗaya daga cikin su da gangan to sallar da kake yi ta riga yi ta lalace wannan shi ake kira da farilla gidan wajibi ne musan farilla saboda sanin farilla shi zai baka damar ka sani yanzu abu abin da ya kubce mini a cikin sallata ko abin da ban aikata ba farilla ne ko kuma a sunna ce kaga in abin da ya shahi sunna ne kenan wannan raka'a guda biyu sai ta mai maka gurbin shi amma dai in farilla ne kenan wannan raka'a wannan sujada guda biyu ba za ta mai maka gurbin shi ba wajibi ne sai ka zo da shi shine malam yake bayyana mana kenan farilla shine abinda sujada ta sahau sujada ta rabkanuwa ba ta maye gurbin shi ko ba ta daidaita shi kuma da mutum zai bar shi da gangam to sallar shi ta riga yi ta lalace yace wa kadhalika idza turikat sahwan wa tala wa hiya wa tala haka kuma in ka bar farilla kana mai rabkanuwa akan farilla sai da kai nisa a cikin sallarka sai ka tuno ashe ba kai sujada ba ashe ba karanta fatiha ba to wannan nisan ya sanya heka warware wannan sallar ka sake ta wannan shine farilla kenan abinda ba wani abu wanda zai gyara maka farilla in ba zauwa da wannan farillar ba wannan shi ake kira da farilla malam zai zano mana su da jadillai karkashin sunna karkashin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa hiya ma zikira sune dai wannan abubuwan da aka ambata maka farkon karatu mun ambata su yace wa haka adillatuha wa shawahiduha kuma ga adillasu ga dalilan su da shaidu a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko malam yace daga cikin farlan daga cikin farlan sallah na farko yace niyyatus salat salatil muayyana shine kai niyyar sallar da zaka yi a wannan lokaci ba zan zo ba lokacin sallah a zahar ba in kulli niyyar sallar la'asar in na yi wannan sallar ta sallar ce wadda take lalatatta kaga ai sallar a zahar da sallar la'asar ne bambancinsu ba su da bambanci wurin aikatawa amma dai kuma he na ɗauri niyyar su yin sallar la'asar a lokacin sallar a zahar wannan sallar lalatattar sallah ce ba sallah ba ce ba shi ne wajibi ne ka kulli niyyar salla wadda za ka sallata a wannan lokaci ya ce shi ne almukarana bi takbiratul ihrami wadda ake daidaita ta da kabbara ta haraba ya ce wahiyar azumu bil qalbi ala ada salatil muayyana shi ne mutum ya kudurce a cikin zuciyar shi akan zai aiwatar ko zai yi sallah wadda take ta wannan lokaci sallah wadda aka ayyana kenan na zo yanzu za mu yi sallan magariba na zo na shigo masallaci niyyar da na kulla a cikin zuciyata ita ce sallan magariba da zarar na yi allahu akbar na san wata sallah za da na riga yi na kulli niyyar sallan magariba da zan kulli niyyar sallar isha a wannan lokaci na magariba wannan sallar tawa ba ta yi ba to ita kuma niyyar ba wai zanwa ba zan yi ba in ce Allahumma inni nawaitu salatul maghribi sai in daga hannu in ce Allahu akbar wannan bid'a ce saboda ita niyya mahalluha alqalbu wurin da ake kudurta niyya ita ce zuciya duk abin da zaka yi daga ka yunkura zuciyarka ta ka tabbatar mata ka riga ka kulli niyya zan shiga zan zan yi arwalla na riga na dauki buta in bana da niyya me mi gama me me magami na da buta kaga na riga na kulli niyya wani karatu zan yi ba wani karatu wanda shari'a ta zo ta ce maka wai sai ka yi shi lokacin da zaka yi arwalla ko lokacin da zaka yi sallah wannan bai daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine niyya mahalluha alqalb inda ake kullan niyya shine zuciya a zuciya ta zan dau niyya zan aiwatar da kaza shine mala yace hiya al'azmu bil qalbi shine mutun ya kulli niyya a cikin zuciyar shi akan zai yi sallah kaza ba wai in irin yadda iyaye da kakannu ba suke aiwatarwa ba in ka zo ya ka gani an zo an tsaya an ta da sallah ya kaji yana cewa Allahumma inni Allahumma inni nawaitu ada salati salatul maghribi kaga wannan yana ɗaya daga cikin bid'a abinda baya daga cikin addini shi kuma kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana hannunmu ne mai sanda akan yin ko kago wani abu wanda baya daga cikin karantarwar shi kuma haka baya daga cikin karantarwar khalifofin shi guda hudu wanda suke shirye shine duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin wanda ba karantarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wace ba ya ce to fahuwa raddun an mayar mai da kayan shi Ubangiji baya karɓa to kaga aikin banza ne abinda baka ubangijinka ba zai karɓa ba to miye amfanin aiwatar da shi haka kuma bayan haka bayan an ƙi karɓan kuma ga wahala ga ga zunubi shi san ya yi kokari mu nisanci duk abin da yake koma bayan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin mala akan haka yake cewa lalle niyya wajibi ne mutum ya kulla aniyar niyyar ya kulla aniyar sallar da za ya yi a wannan lokaci yace wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi innamal a'malu binniyat kowane aiki na da niyyar shi kowane aiki na da niyyar shi za mu zo za mu yi aiki iri ɗaya amma dai ni in samu lada kai ba samu lada ba ko kai ka samu lada ni bin samu ba lada ba me ya kawo hakan shine niyya abin da yake ƙara tabbatar mana masalan niyya hadisan Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa anzu mutane za su huto ya sun zo wata falfaciya wata jigawa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim manzo Allah yace za a kihe daga na farkon su har na ƙarshen su aisha ta ce manzo Allah ya zaya ayi haka yace a cikin su da kwai yan iska da kwai wanda kasuwanci zai huddo su da kwai wanda sadar da zumunci ya huddo su da kwai wani aikin alkhairi ya huddo shi zai tayi wancan garan amma dai dukkan su za a hada a kihe yake cewa kwarai ko ubangiji zai yi haka sun mai ba'asuna sun mai ba'asuna ala niyyatihim sannan a tayar da kowa akan niyyar shi kai mi ya huddo ka kaza ya huddo ka kaga kowa niyya amma dai ta iya ɗaya ce ake yi akan hanya ɗaya kaga wannan ya isa ya nuna maka hatta da ibada za mu zo za mu yi ibada wane ya samu lada wane kuma bai samu lada ba za mu shigo za mu yi sallah ɗaya a bayan limami ɗaya amma dai wanan ya yi ne don wane ya gani ya ce yana zauwa masallaci yana sallah tare da su shi kuma wane ya yi don yana neman kusanci da ubangijin shi yana neman ya sarki abin da yake wajibi a kan shi to ka gani wannan zai samu lada wannan ba zai samu lada ba saboda hatta a gobe kiyama za a ce mai ka tayi wurin wanan ya baka ladanka in dai yana iya baka ladan ka gani niyya wani abu ne wanda zuciya take kulla shi ba wai baki ba yake furta shi ba zan iya faɗa abin da yake baki na amma dai ya kasance sabanin abin da yake zuciyata wannan kuma kowa yana da haka kenan zuciya ita ce idan ka kulli niyya abin da za ka yi ubangiji da shi zai yi mu'akhadarka da shi zai kama ka in ma ya baka lada akan shi ko kuma ya saka ya ya dora maka laifi akan abin da ka aikata sai abu na biyu yake cewa wa takbiratul ihrami inda dukhuli fi salati shine kabbara harama lokacin da zaka shiga sallah shine kace Allahu akbar wannan shine ba dama baka ce Allahu akbar ba to sallah ba ta yi ba shine irin wannan didda da kai dan kuskure da muke yi mafi yawa lokacin da mamu zai tarar da limami ya riga yayi ruku'i saboda kwaɗayin ya samu wannan sujada wannan ruku'i wannan raka'a daga ya shigo sallah ya ce Allahu akbar kurum ya durkusa shi abinda ake so ana infisalin ana raba kabbara harama da wata kabbara sai dai kabbarori su sunna ne kamar mazhabin mu na malikiya duk wanda ya bar kabbara biyu to yana da kyau a ce ya musu ya musu sujada wadda take wadda take ba'adi wannan kabri sai dai da yawa daga cikin malamai suka ce babu wani laifi aka haka barin kabbara daya babu wani laifi a tare da kai amma dai idan ka bar kabbara guda biyu yana da kyau ka musu sujada wadda take qabli wanda da ragi ne aka yi aiki shi ne yake cewa wajibi ne mutum ya yi allahu akbar da kwai hadisin da imamu abu dawud da imamu ahmad suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa miftahu salati at-tuhuru yace mabudin sallah shine tsarki idan babu tsarki babu hirar sallah yace wa tahrimuha at-takbir mabudin sallah ko shiga cikin sallah shine kace allahu akbar shine kabbara harama wa tahliluha assalamu yace idasa sallah ko warware sallah ko iqara rashin sallah shine ka ce assalamu alaikum sai riwaya ta biyu wanda hadisin rafi wannan rifa'a bin rafi daga annabi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la tatimmu salatu ahadin minan nasi hatta yatawadda yace sallar ɗayan ku ba za ta taba cika ba har sai yayi arwalla yace fa yad'alu du'a mawadi'ahu thumma yaqula wa alwudu'a mawadi'ahu yace zai sanya abin zai sanya arwallar shi ko kowace gaba ka sanya ta a matsayin ta kowace gaba ka wanke ta gurgurdan yanda zaka iya gurgurdan yanda aka umurce ka yace summa ya kulu sannan ya ce Allahu akbar Allahu akbar wannan shi ne mabudin sallah wannan kenan faradi na biyu na biyu kenan na uku da na hudu yake cewa wal qiyamu li takbiratil ihrami wal fatiha shine tsayuwa dan kabbara harama haka kuma da karatun fatiha kenan wajibi ne ka kai wanda zaka yi sallah wajibi ne ka yi tsaye ya ce shi ne mala yake cewa falaya sai hannun julusin lilkadir baya sallah ko ba ta ingantuwa karatun fatiha haka da tsayuwa bayan an riga an yi kabbara harama don sallar ya ce ba sa inganta da wanda yake iya yin tsayuwa haka kuma fatiha ba ta ingantuwa ga mutumin da baya iya da mutumin da yake iya karanta ta shi ne ya kawo matsala guda biyu alkiyamu li takbiratul ihrami shi ne tsayuwa don wannan sallar a takbiratul ihrami wal qiyamu laha shine kabbara harama kuma da tsayuwa don wannan sallah wajibi ne mutum ya tsaya don sallar tsayuwar ka shine zai bada damar abinda ubangijin ka ya umarce ka ka aiwatar ka shi sannan ya ce wal fatiha ita ma haka karatun fatiha wal qiyamu laha kuma da yin karatun fatiha a cikin sallah ga wanda yake iyawa wajibi ne sai ya aiwatar da wannan shi san ya kawo man dalili yake cewa ubangiji a cikin suratul baqara yana cewa hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin yace ku kiyaye akan salloli da sallah wadda take ta tsakiya ita ce sallar la'asar kuma ku kasance tsayayyu game da ubangijinku kuna masu meka wiyayenku game da shi haka da kwaya hadisin imran bin husayn yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana tibiba wasirun ya kasance ina da basir ina da zahi basir kenan yace fasaltun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an salat shi na tambaye manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi akan sallah yace faqala sai yake ce mun salli qa'iman ka yi sallah a tsaye fa'in lamtastata idan ba ka iya sallah a tsaye ya ce faƙa idan sai ka yi sallarka a zamne fa'in lamtastata idan ba ka iyawa fa'ala jambin sai ka yi a ɓangaren a shashenka na dama shi ma shashen naka na dama kenan kana kishin gide shashen naka na dama idan baka iyawa aka ce ka dawo na hagun idan baka iyawa ka yi reran idan baka iyawa ka yi nuni da kanka idan baka iyawa ka yi nuni da idanuwanka idan baka iyawa ka yi kudirce a cikin zuciyarka ga abin da kake aikatawa wannan duka rangwame ne aka baka kenan wajibi ne ya kasance wal qiyamu laha wajibi ne a yi tsayuwa shine iya kuskuren mafi yawa da muke yi zaka ga wani da zai zo masallaci ya ɗora sandar shi yana iya yin tsayuwa har a ga masalla amma dai sai ya kiya kurum sai dai ya nemi ko kujera ko kuma ya samu wuri ya zamna ya sallar shi a samne to wannan bai dacewa in dai kana iya yin wani abu wanda yake ƙasa da abin da zaka aiwatar ko sama da abin da zaka aiwatar to wajibinka ne ka yi shi a ga mataki mataki ne idan baka iyawa a tsaye to ka samu abin da zaka jingini da shi idan kana iya tsayuwa ko ka shinginu ko kuma ka yi tsayuwa a sandarka ko kuma wanda yake da biki kaga yana iya tsayuwa dan sallah wajibi ne mutum idan ya haka idan aka rasa hakan tohe a yi na ƙasa shine he ka zamna idan baka iya zaman tohe ka kai ka yi ɓangaren shashenka na dama in baka iyawa ɓangaren shashenka na hagun in baka iyawa a reran in baka iyawa sai ka yi nuni da kanka in baka iyawa kana iyawa nuni da idanuwanka in baka iyawa sai ka kudurce a zuciya ka ga kanan kana sallah ka karanta fatiha ka karanta wata sura ka yi ruku'i ka taso ka yi sujada ka taso ka koma sujada ka taso ka gama sallarka wannan duka rangwame ne saboda sallan nan sallah abu ne wanda yake wajibi ne mu kiyaye shi shine wannan ayar da ya kawo man ta sama hafizu ala salawati ku kiyaye akan sallolinku ba ma kamar sallar la'asar ita ce wadda mun karanta a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya bar sallar la'asar rangam faqad habita amaluhu aikin shi dukkan su sun riga su rushe da gangam kurum ka ki wace to aikin ka sun riga yi sun rushe sai na biyar malai yake cewa qira'atul fatiha da karatun suratul fatiha yace li hadithi ubada bin samit radiyallahu anhu dalilin hadisin ubada dan samit yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya ce hadisi ne wanda imamu imamu bukhari da muslim aka sauran ashabu sunan dukan sun hutar da shi yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanta ba suratul fatiha ba in dai ba karanta suratul fatiha ba to bakka da sallah sai dai idan ya kasance yanzu ka shigo musuluncin baka iya suratul fatiha ba sai a koya maka tasbihi ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ko kuma subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim wannan su zaka yi ta yi har zuwa lokacin da Allah zai kaddara ka fahimci ko ka iya karanta suratul fatiha akwai sahabi da manza Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya gaza koyon suratul fatiha aka ce mai ka tai kai tasbihi saboda dama ita sallah tasbihi ne karatu ne da tasbihi subhanallahi wa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai ka tai kai tai in Allah kaddara da ka iya kuma to yanzu suratul fatiha ta zama to wajibi akan ka sai ka karanta idan ba karanta ba ka bar wani abu wanda yake farilla sallah ta rigayi ta lalace shine yake nuna mana la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu salla ga mutumin da bai karanta ba suratul fatiha ba yace wa hadithu abi hurairah radiyallahu anhu annahu annahu alayhi salatu wassalam qala haka hadisi abu hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi lalle manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab yace duk wanda yi wata salla daga cikin salloli bai karanta ba bai karanta musallan nan suratul fatiha ba a kowace raka yace wa fi riwayatin bi ummul qur'an a wata riwaya yace ummul ummul qur'an yace fa hiya khidazun hiya khidazun hiya khidazun ghairu tamamin yace ai wannan sallar khidajun ce sallah ce wadda take ba cikakka ba ba cikakka ba ba cikakka ba sai na shidda da na bakwai yake cewa war ruku'u war rafa'u minhu shine yin ruku'i da tasawa daga ruku'i wannan su ma farlai ne na sallah kaga ba za ka yi ruku'i ba kurum kai anshe ne daga ruku'i ka tahi sujada kaga ba zai yi ba shine wajibi ne sai ka taso daga ruku'i shi ma wannan farilla ne yin ruku'i da tasawa daga ruku'in yake cewa saboda hadan manza saboda hada ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul hajj yake cewa ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu ya ku wanda kuka yi imani ku yi ruku'i haka kuma ku yi sujada don ubangijinku ya ce wa liƙauli ya alaihi salatu wasalam limusi salatihi haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faɗar da ya yi wa wanda ya zo ya tozartar da sallah ko ya yi sallah ba daidai ba sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ba abun kumya bane in an ce sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci ya yi sallah an ce mai sallar shi bata yi ba ya koma ya sake yi an ce sallar shi bata yi ba ya koma ya sake yi aka ce mai sallar shi bata yi ba ya zo ya ce wa manzo Allah wallahi bai iya wata sallah ba kuma bayan wannan sallah ba ka koya mini yanda ake yi duk dai in yi in wanne lahiya to kaga hakan tawa kan da sabi ina gani ga kai shine da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce me summarka hatta tatma'inna raki'an da yazo bangaren ruku'i yake ce me kai ruku'i idan ka yi ruku'i ka samu nutsuwa a cikin ruku'inka ya ce sun marfa hatta ta'tadila qa'iman ya ce kuma sannan ka taso daga ruku'in har sai ka daidaita a tsaye sannan mi sannan ka tahi sujada kaga wannan shi ke nuna maka ruku'i da sujada dukkansu ruku'i da tasowa daga ruku'i farillai ne daga cikin farillan sallah sai na gaba yake cewa na takwas da na tara yake cewa wasu judu war rafa'u minhu yace sujada da tasawa daga sujada shi ba wannan kalkashin waccan aya wadda muka karanta ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ya ku wanda kuka yi imani ku yi ruku'i ku yi sujada dan ubangijinku yake cewa sannan hadisin da muka karanta cikon bayani akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun masjud hatta tatma'inna sajidan sun marfa hatta tatma'inna jalisan yace kai sujada har sai ka samu nutsuwa a cikin sujadanka ba irin sujada ba ta 'yan kasuwa ba daga an yi ana kokarin a taso kan wani kai gaba da kaya to irin wannan sujada ba a bukatar ta shine manzo Allah da ya tashi koya mai me ya sanya shi musi'i salat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mai sallama ya amsa saboda bubbuga ta yanda ya ga dama sai aka ce mai a'a abinda ake so nutsuwa ake so a cikin sallah in kayi ruku'i ka samu nutsuwa a cikin ruku'inka in ka taso daga ruku'in ka samu daidaito a tsayuwarka in ka yi sujada ka samu nutsuwa a cikin sujada ka idan ka taso daga sujada ka samu nutsuwa a zamanka ba a so mutum ya yi abin da ran shi take so wanda ko shi aka ce zo ka yi evaliyan wannan sallar taka shi kan shi baya yi rutan kan shi ba akan wani abin girki wato kuma za ka wa ubangiji sai na goma da na goma sha ɗaya yake cewa waljulusun ladhi yuqarinu salam shine zama wanda yake daidaito da yin sallama shi kuma ana cewa ba salamu alaikum ba za ka ce ba hidi ka ce assalamu alaikum da alif da lam assalamu alaikum in kaga dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi in kaga dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi kuma ubangiji yana bayyana mana wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha kace idan aka maka gaisuwa wani ka karkato yace maka assalamu alaikum yace to kai ka mayar da sallama da abin da yayi alkhairi ko kuma ka mayar da daidai yanda ya maka mafi alkhairin shine ka ƙara akan yanda yanda yi maka sallama yace maka assalamu alaikum kace me wa alaikumus salam wa rahmatullahi ko kuma ka ƙara me wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine bi ahsana minha da mafi kyawun gaisuwa ce kuma wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shine yake cewa idh la yakhruju min as-salati illa bis-salami saboda baya yuwa a huta daga sallah sai an sallabi lokacin da ka zo kace assalamu alaikum wannan shine idashin sallarka kenan a tsaye baka ce ba assalamu alaikum ba wannan zaman dai wajibi ne sai ka yi shi ko farilla ne sai ka yi shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wala yusallim ko malai yake cewa wala yusallim illa huwa jalisun baya yiwa ai sallama sai ana zamne dalilin hadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Abu Dawud ya wutar da shi yake cewa miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam mabudin sallah shine wannan tsarkin da zaka yi yake cewa kuma kabbara harama ita ce ita ce maharin sallah kenan da ita ce mutum zai bude sallah shi lokacin da ya aiwatar da ikama wa tahliluha assalam kuma idashin sallah shine wannan cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace wa muwazabatu wa alaihi salatu wa salamu ala al-khuruj min as-salati bis-salam haka kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lazumtu lokacin da zai ida sa sallar shi ko zai tsaye da zai zai zai zai zai zai kulle sallar shi yana yin ta ne ko yana kulle ta ne da cewa assalamu alaikum haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake umurtan mu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina yin sallah sai na sha biyu da na sha uku mala yake cewa wa tumani na tuwal i'tidalu yace a samu nutsuwa a samu daidaito ka gani nutsuwa shine duk abubuwan da zaka yi kayi ruku'i ka samu nutsuwa ka tsaya ka samu daidaituwa a cikin tsayuwarka tare da nutsuwa shine wajibi ne wannan a same su yace li hadisi musi'i salati aljami li fara'idi salati yace dalilin hadisin wanda ya tozartar da sallah gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bubbuga ta yace wanda ya hada mana dukkan farallan sallah yace fa haka nasuhu kamilan gashi nan hadisin dukkan shi kwatokam malai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya wakana gaban shi yace yake wadi me yake ce min idza qumta ilis salati yace idan ka tashi yin sallah fa asbigul wudu'a ka gaggauta arwallaka sun mastaqbilil qibla sannan ka huskanci al-qibla fakabbir sai kai kabbara sun makara ma ta yassara ma'aka sai ka karanta abin da ya sawwaka na tare da kai min alqur'ani daga cikin alqur'ani wa fi riwayati abi daud a cikin riwaya ta abi daud yake cewa sun makara bi ummil kitabi sai ka karanta suratul fatiha wa bima sha Allahu da abin da ubangiji ya yassare maka zaka karanta yace sun marka sannan kai ruku'i hatta tatma'inna raki'an har sai ka samu nutsuwa a cikin ruku'inka sun marfa sai ka taso daga ruku'in sannan ka taso daga ruku'inka hatta tatma'inna qa'iman har sai ka samu nutsuwa a cikin tsayuwarka sun masjud sannan kai sujada hatta tatma'inna sajidan har sai ka samu nutsuwa a cikin sujadarka sun marfa sannan ka taso daga sujadarka hatta tatma'inna jalisan har sai ka samu nutsuwa a zamne sun maf'al zalika fi salatika kulliha sai ka aiwatar da kwatankwacin wannan abin da muka faɗi maka a cikin kowace sallarka fa idza fa'alta zalika idan ka aikata haka yace faqad tammat salatuka tabbas sallaka ta riga ya ta cika wa in intaqasta minha idan ka tauye wani abu daga cikin wannan abubuwan da muka ambata maka fa inna man qasasta fa inna man taqasta min salatika lalle ka tauye a cikin sallarka wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan sahabi sai na sha hudu yake cewa wa tartibu bainal arkani da jirantawa tsakankanin rukunai kama ra'aituha kama ra'aitaha murattabatan kamar yanda ka gansa a jere an ce maka daga niyya hazzawa sallama hazzawa abin da ya kamata kai yake cewa min fi hadisi musi'i salatihi kalkashin dalilin mu aka wannan hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mai yaya za yi sallar shi yace wa hufizta hakaza wa hufizat hakaza anhu sallallahu alaihi wa sallama haka kuma aka harzace daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hakaza alimaha as-sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in haka kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi sani a gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da abubuwan da suke farlai na sallah karkashin wannan hadisin Allah ya kara musu yarda ya ce wa ƙala alaihi salatu wassalam manzo Allah tsira da munta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah fala yajuzu taqdimu mutaakhirin fiha baya halatta a jinkirta ko a gabatar da abin da yake jinkirtacce wala ta'khiru mutaqaddimin ko kuma a jinkirtar da abin da yake gabatacce wa illa batalat salat in ba haka ba idan mutum ya aiwatar da haka to sallah ta riga yi ta lalace wannan shine abubuwa wanda suke farlan sallah baya yiwa a gabatar da wani akan wani kenan yanda aka jero su yanda zaka yi su to haka zaka yi su da zaran ka gabatar da sujada akan ruku'i sallah ta riga yi ta lalace misalin yanzu mutum ne yana sallah sai mance sujada a cikin sallah shi yaya za yi sai da yi sallame sai ya tuno ashe bai yi wa sujada ba sai ya sake raka'a guda yawwa raka'a guda zai yi wadda ita ce zanta mai gurbin wannan kaga ai sujada farilla ce inda wani abu ne daga cikin sunna ya bari wannan kuma sai a ce wannan sujada ta kabli ko ba'adi sai ta maye gurbin wannan yanzu ya bar sujada guda mi zai yi tasawa zai yi bayan ya sallame sai ya tashi ya meke ya yi raka'a guda daya sai ya sallame ya cike abin da yake wannan kenan sannan karatu na gaba mala yake cewa sunan salati yanzu zai mana bayani akan sunnonin sallah ya ce wa ƙawala sheikh rahimahullahu ta'ala wa sunanuha al'iƙamatu wa suratun lati ba'da al-fatihati wal qiyamu laha was sirru fima yusarru fihi wal jahru fima yujharu fihi wa sami'a Allahu liman hamida وكل تكبيرة سنة إلا الأولى والتشهدان والجلوس لهما وتقديم الفاتحة على السورة والتسليمة الثانية للمأموم والجهر بالتسليمة الواجبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين والسترة لغير المأموم وأقلها غلز وأقلها غلز رمح وطول, وطول ذراع ظاهرة ثابتة غير, مشوي غير مشوشة مالك يتوى وأنن سنة سنون سلة يتوى سننها الإقامة اللهم صل وسلم على نبينا محمد wanda ya bar ikama ba za a ce mai sallar shi ba ta yi ba amma dai ya bar sunna daga cikin sunnonin sallah kenan iqama ta sallah was suratul lati ba'da al-fatiha aka karanta sura wadda take bayan karanta suratul fatiha bayan ka karanta suratul fatiha ka karanta wata sura wannan shi ma sunna ne daga cikin sunnonin sallah wal qiyamu laha kuma da tsayuwa dan ita yace was sirru fi ma yusarru fihi lokacin da aka ce sallah ana yin ta ana asarta ta to kai kai ka asirta karatun wannan sallah yace wal jahru fi ma yujharu fihi kuma a bayyana lokacin da ake bayyana karatun sallah wannan yana ɗaya daga cikin sunnonin sallah yace wa sami Allahu liman hamida da cewa sami Allahu liman hamida lokacin da za a taso daga rukuyi yace wa kullu takbiratun sunnatun illa al-ula dukkan kabbara sunna ce banda kabbara ta farko ita ce ta mabudin sallah kenan kabbara harama ita ce kadai take farilla kuma bayan kabbara harama dukkan su sunna ne yace wattashahudani haka wannan zaman tahiya guda biyu ko attahiyya guda biyu dukkan sunna ne wal julusu lahuma kuma da zama dan wannan tahiyya guda biyu wa taqdimul fatihati ala sura aka da gabatar da fatiha akan sura sunna ne wa taslimatu thaniya lil ma'mum aka kuma cewa assalamu alaikum nabiyu game da mamu shi ma sunna ne da yaron ya ce assalamu alaikum shi ne wajibi abinda yake kuma bayan shi wannan ba wajibi a wani shi ne yake farilla abinda yake na biyun kenan sunna ne wargawa ya ce lil ma'amum ga wanda yake mamu ya ce wal jaharu bit taslimatil wajiba haka da bayyana sallama wadda take ta wajibi cewa assalamu alaikum kiran ta biyu in baka bayyana ba kuma baka yi ta ba babu wani laifi a kanka yace wassalatu ala nabi haka sallah wannan salati ga annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi shi ma wannan sunna ne wasujudu ala al-anfi haka sujada akan akan hanci wal kaffaini da tahin hannu guda biyu war rukbataini da guyoyi guda biyu wa atraful qadamaini da tsintsiya ko daga da wannan wannan me ake kiransu yatsin kafa kidan mutum ya cika su wannan dukkansu yana ɗaya daga cikin sunna yanda kenan mutum za a yi sujada kenan ya yi ta hancin shi akan akan akan akan akan akan ƙasa haka kuma tahin hannayen shi akan ƙasa haka gwiwoyin shi akan ƙasa haka kuma yatsun kawai shi su ma akan ƙasa kawai gehen yatsu wannan kenan yatsotsin shi ko gehen ƙawahuwan shi ko yatsotsin shi dukkan su kasance a saman ƙasa ya ce wa sitratu ligairil ma'amumi ya ce haka sitira ga wanda ba ba mamu ba kidan wajibi ne game da limami ya sanya sitira wa kalluha ghilzu ramhin ya ce mafi karancinta shine kamar daidai kwagiri daidai ɗan ƙaramin mashi ya ce wa tsoro zira'in kuma ghilzu ramhin mafi karancinta a samu kamar kabarin mashi ya ce kuma watsoro zira'in kuma tsawonta a samu daidai kamar kwatankwacin zira'i guda ya ce zahiratan sabitatan ta kasance tana bayyananna kuma tana kahe a gaban limami gairi mushawisha ba wai mai yawo ba idan kawo ba ka kawo leda ka sanya ba idan wajibi ne ya kasance abu wanda yake mai dan kabri kaɗan haka kuma mai tsaho gwalgwadon zira'i ka sanya shi a matsayin tsatsayin sitira malam zai mana sharhi yake cewa albayanu bayani akan haka annama zukira hiya sunanus salati abinda aka ambata su ne sunnoni na sallah wa haka tafsiru adillatiha ga dalilansu a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na tunanin dalilan na suna da yawa kuma lokacin namu kaɗan ya rage don mu shiga mu wannan muna iya jinkirtawa insha Allah sati mai zawa in Allah sa muna cikin masu rai sai mu zo da bayanan dalilan haka mutisa akan karatunmu wanda muke na sunnonin sallah insha Allah inda kai tambaya kenan kamun minti shida kamun lokacin ya kai kenan sai mu amsa insha
Allah wanda ya aska ya kashe azumin da zai yi kowa sai mai nashi da mutum nawa ya kashe kowanne sai ya yi ita ce dai fatawa dai mafi rinjaye yana da kwai malumman da suke gani a da inda ya yi guda daya saboda hadisa a tsirin ai ɗaya ne ba wani abu amma dai fatawa mafi rinjaye shine mutum nawa ya kashe wannan nafsu bin nafsi shine rai kaza ne kenan kowace sai ya musu azuminsu shaharaini mutatabi'ai ne kenan wata biyu ko da sun yahi idan in ba su yahi ba wajibi ne ya bada diyya in kuma ya kasance kashewa ne na kuskure a doka ta shari'a shine shi ma za a kashe shi amma dan ya kasance na kuskure ne wannan na kuskure ne kenan shi da kenan kamar yadda ubangiji ya kewayana yake bayyana mana wa makal nafsin wannan wannan yake sura a cikin suratul nisa yake bayani fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqaba shine zakka ibada diyya game da iyallan su wanda aka kashe musu nasu kuma haka a yantar ka yantar da baiwa shine wanda bai samu ba hakan ba aka yahi mai diyya ba abin da zai yantar da baiwa kenan shine zai yi azumi wata guda biyu shine ajere ba tare da wannan ba bai cikin kanta shi wanda dai aka yi aka yi aksidain suka mutu sakamakon aksidain su ne wanda za ya maka fara mari don ka ba wani labari ya mutu ai wannan ba wani wannan ba wani laifi a kanka shi kisa wanda yake na kuskure shi ne ko ka sabko wani abu ko irin aksidan ko kuma kurum ka zo ka shige su duka ba wai a san rai ba ne ba kurum kuskure ne to idan ya kasance kuma kuskure ne shi ne suna da incin samu shidiyya kuma kai kuma za ka yantar da baiwa in babu kuma za ka yi azumin wata biyu idan kaga abin da yake shi ne mafi yawa abin da ake yi shi ne dai kowa ya san al'amari ne wanda ya tsautsayi ne yana iya zauwa yan mafi yawa ana yayewa in an yayi inda za a ce kuma ya ba da diyya to 'yan uwan shi su za su hada mai diyya su za su tattaro duka abinda abinda abinda 'yan uwan shi na wurin ma'aiki su za su tattaro duk abinda gare su hada mai wannan diyya su ba da
Yeah, idan saurin bai haɗu ba ana samun na ƙasa a sana ana samun na ƙasa sosai ma a rashin bakin amsuwa ba dai shi ne manza Allah sallahu Alaihi wasallama ya mana wa idi la tusawun na sufufakon abla yi khalifan nan laha bai na kulubikon ko ku tsaya ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sassaɓa tsakankanin zukatanku yanzu ka ɗauka yanzu mine ne muke rayuwa a cikin shi shi ne saɓani daga gani kuna sallah tare da mutum amma dai zukatanku ba za ta taɓa zauwa daidai ba wane ma kake ma ka ga ya shiga cikin wani hali ka yi dariya amma dai da za mu ringa haɗa sahunmu shi kuma haɗa sahu shi ne diddige da diddige wajibi ne a haɗa su wai ba wai ka haɗa da ka haɗa ba mu yanzu abinda muka ɗauka kenan ka haɗa da ka haɗa amma dai shi kuma diddige da diddige ake haɗawa in dai za ku haɗa to zai kasance ƙawahunku dukkan ku kun kola ƙawahuwanku tsankaninku wannan kuma ba zai ba ba shaidani dama ba ya ringa kai kawo tsankanin ku saboda shi ba zai shiga tsankanin wayankanin farar ka ba wannan dai wannan bangaren da kuka bari tsankanin ku ta nan ne yake shiga yake kai kawo yake shiga yake wasi game da masu sallah shine ba karaman matsala bace ba rashin hada sahu ba a cikin sallah ba shine manzo Allah wa idin da yi ko ku hada sahunku ko kuma ubangiji ya saba tsakankanin zakatanku shine shi kuma wannan hada sahu yana ɗaya daga cikin cikar sallah dan baka hada ba za a ce ba sallar ka ba ba ta amsu ba amma dai ga wa'idi wanda aka yi a karkashin haka Allahu ta'ala alam suna da bambanci wannan bambancin kuma inda gaskiya muna so mu fahimci juna to sai an koma makaranta saboda kaga mazhabin hanafiya da jamhurin malamai in ka ce jamhurin malamai malikiya shafi'iya hanabila su wannan su a wurinsu bisu da babu wani abu in ka ji sun ce maka farilla to shine abinda da zaran baka yi shi ba ibada ta riga ta lalace in je suka maka itlaqin farilla amma dai mazhabin hanabila ana hanafiya an suka ce maka suna da fardun wa wajibun da kwai bambanci tsankaninsa a wurinsu da dai wannan matsala ce ta malaman usulu ta kai dai wannan amma dai da bambanci tsankanin wajibi da bambanci tsankanin abin da yake farilla farilla ne farilla na dauka ya ce shi kuma take zama wajibi tun da shi ma an baka wasu wani ya kuɗe da mutum mai sallah kamar kuma suna da hukunci da wajibi wurin hukumci idan mata ce malamin su ne biyu su ne shi ne da bayani kawai to ko a saman karatun wasu ne shi matsalar alfardu walwajib in suka kawo maka suka maka itlaƙin alfardu ɓangaren ibada shine abinda da zaran aka rasa shi to wannan ibada babu ita amma dai ba kowane wajibi bane ba yanzu idan ka dauki yanzu abin da ya shahi aikin hajji ai an kawo ai wajibatul hajji an kawo sunanul hajji an kawo mahzuratul ihram wannan mahzurat an kawo abin da yake arkan yanzu da zaran ka bar matsayin faradi matsayin rukuni kenan inda zaka bar shi to babu hira aikin hajji amma dai wajibi idan ka bar shi sai aka kawo da kai wa'ansu abubuwan da za ka yi su shi ne firiya idan ka yi su to zai masa kwamfansan wannan abin da ka bari na wajibi shi kuma malaman usul suna kitlaƙin wajibi hukuncin shi shine ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tariki ala tarki shine duk abin da za a ce maka wannan wajibi ne wajibi ne ka aikata shi idan ka bar shi to wajibi ne ba ubangijinka ko ubangijinka zai ukubantar da kai wannan shi ake kira da wajibi shi ne hukuncin wajibi shi kowa farilla idan ta zo ita kuma kurum rusa aikin take yi dalilin ba a yi tsaye ba a kan shi ba wato Allah ta'ala na
ya zo masallaci ya isa sallah alheri gare shi yabi mutane ya yi sallah ko ko ya kaso wanda ke so ya kuma in ya zo kuma kamar ya zo wani wuri da za a yi kwanaki an ta yana iya kwana uku yana kaso mene ne wanda amma yanzu in yana shi ana cire sallah ya je cin masallaci ya je ya yi sallah ya yi mishi riba ba da an ci na kaso shi abin da yake kan matsalar shine ya taho masallaci ya yi sallah tare da jama'a saboda tahila don sallar shi daraja 27 yahi akan ya zamana yayi sallar shi inda da kai dama sai dai kuma yana kalkashin wani wani rangwami wanda ubangiji ya bashi ko shari'a ta bashi shine ya zamna yayi sallar shi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda malamai suka tayi akan shi shine in dai yazo masallaci to wajibin shi ne ya bi limami ya cika sallah in kuma so yake yi ya zaman shi ya kasaran shi to ya zamna a gida kan da ya fito amma dai hutawar shi ya zo a yi sallar jam'i tare da shi shine mafi mafi fadala amma dai yana da intin yin kasaru a lokacin da yake cikin halin bulawuro wannan shine malumai suka ce yin kasarin shine mafi fadala akan ya cika ma sallah amma dai ya zo katanga shiga shi ga masallaci ko kuma a inda yake iskiran sallah yana isar mai ba abin da yake ka gani aula ya taso ya zo masallaci a yi sallar da shi shine yahi amma dai in bai zo ba a matsayin hukuncin shi na mai tahiya wanda kasar da take kan shi bai da wani laifi da ni ne mazaunin gari ina jin ina jin kiran sallah ana yi bin zo ba ina da laifi amma dai shi babu wani laifi a kan shi yana iyawa ya haɗa wannan salloli guda biyu haka kuma ya harraba su idan ya gada ba amma dai aula abin da ya yi shi ne ya zo ya samu ladan jam'i ya samu wannan sallar da zai yi a cikin jam'i ta yi fifiko a kan sallar shi shi kaɗai da daraja 27 shi ne ai mataki-mataki ne nan aka ce mana daraja 27 a irin wannan masallatayyanmu idan muka ce garin madina daraja nawa san mil a dubu dubu a madina a can kuma dubu dari a makka to ka gani mutum kaga da kwai fifiko ka taso ka zo na in yahi kenan shine wallahu ta'ala alam kenan mutum ya cika sallashi inda ya riga ya shigo gari yana tunanin babu wani wannan in aiki ne ya kawo shi ai da kai mafi yawa wani zai zo zai zo mai bulaguro ne idan ya zo wani aiki ne ya kawo shi to kaga wannan an ba shi dama yana iya hada sallar shi yayi abinda uzurin shi ya tafiye shi to ire irin wa'annan ka gani yana iya ya hada sallar shi amma dai inda mutum zai bari ya shigo masallaci ya zo yayi sallah to wannan kuma shine amma dai da zaran ya riga ya shigo masallaci wannan hukuncin ya sauka akan shi ya shigo masallaci ya tara ana sallah ba wancan hukuncin yanzu hukuncin cika sallah za a yi saboda iza uqimatu salat fala salata illa al-mafruda da zara an ce an tayar da iqama to babu wata sallah in ba sallar da aka farlanta ba kai kuma ka riga yi ka shigo kidan wajibin ka ne ka bi su in kuma baka bi su ba dai ka tsaya in suka gama sallar sai ka shigo kai sallar ka wannan kana da dama akan haka a matsayin ka na mai bulago kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana baka iya ka hada su saboda kowace an mata lokacinta sai idan lokacinta ya shiga sannan ka yi ka yi wannan sallah kana cikin bulaguro shine ko kuma lokacin halin kasaru kana cikin mai bulaguro shine dai yanayi wanda aka baka dama a wannan halin ne kadai zaka iya hada sallah kana mazaunin gari abu uku suke sanyawa ka hada sallah shine kamar yadda mazhabin na malikiya muka tai wahlun wa ghaimun wa matrun shine ya kasance hadari ya riga yayi ta ana kyautata san 100 bisa 100 wannan hadarin ko 90 bisa 100 wannan hadarin zai zubda ruwa to a wannan halin muna da incin mu gama sallah a watsi kowa ya tafi ya kama gaban shi ko kuma ya kasance ana tsakiyar ruwa shi ma wannan idan mun zo muna iya hada sallah ko kuma ya kasance a hanyoyinmu bayan an yi ruwa ta bogare su sai mu zo lokacin sallah a zahar mu ma muka zo saboda taban wannan da yake kan hanya mu zo mu hada sallah mu kowa ya ta gidan shi an an hutar da shi sai kuma a halin da ba za mu iya haduwa a masallaci ba shi kuma wannan an ce mana mi sallah sallu fi rihalikum sai mi sallah a cikin gidajenmu wannan shine kaga banda wannan abubuwan guda uku mazaunin gida ba abin da zai sanya ya hada sallah guda biyu Allahu ta'ala alam lokacin kan mu su biya na'am in ka bi su to sai ka cika sallah in ka bi su cika sallah za ka yi in ka bi su da niyyar sallah a zahar za ka shiga sallarka za ka bi su ka cika in ka sallame sai ka ce ka yi la'asar inka a matsayin kasarinka guda biyu in kuma bata maka ba sai ka koma baya su gama sallarsu sannan ka zo ka tada taka ka hada azawar inka da la'asar wannan shi ake kira da jam'u ta akhirin ka jinkirta sallar azahar zuwa lokacin sallar la'asar sai ka yi ta da zaran mai kasar ya shigo masallaci ya bi limami bai da hurmin yin kasar sallar shi a rataye take da sallar limami in limami raka'a biyu yayi ya sallame toho ba zai ce ba a ni wana karewa ni ma biyu nake yi a in salle ya sallame wajibin shi ne ya ciko da wannan da kai fatawoyi wanda malamai suke yi wannan duka dun kaleka babu wani dalili wanda yake tsayayye shi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi wannan ita ce babbar ka'ida ta manzo Allah shine an sanya limami dan ayi koyi da shi in ya kai daga ka shigo kai kabbara bayan limami to ba za ka bi limami har sai ya gama sallar shi
taɓa yin sallah a gure to akwai ni malami da shi ƙasar yake da su ba shi limanci kuma ya ƙasar ya sallah ku sai ku ciko sai muka tashi muka ci haka ne kina mai ƙasar ana iya ba shi mai ƙasar ana iya bashi duk da mu a mazhabinmu muna ganin shi wanda aka ayyana a matsayin limami in dai ba sarki ba ne ba ko kuma sarki shine ko kuma shugaba shugaba na al'umma misalin kaga ai aslan jagora na al'umma shine limamin al'umma sai dai idan ko saboda uzuri ko kuma rashin iyawar shi ya nemo wani ya sanya shi ya kasance shine jagora shine jagora wurin ibada yanzu da misalin sarki zai zo nan ba wanda ya cancanta a ce ya ja limanci in ba shi ba saboda shine jagoran al'umma to iri-irinsu shi ne a mazhabin malikiya irinsu ne idan sun zo ake ba su limanci kuma bayansu ba a bari limanci wanda sarki ya ayyana ya kasance limami shi ne limami ba wani wanda yake ɗaukakuwa a saman shi sai wannan ana yin shi mafi yawa don kara wani yana ganin malamin shi ne ya zo amma dai a tsarin babu wannan a cikin a cikin a cikin a cikin wannan kurum dai abu ne dai wanda dai muke yi dai na karramawa ko wani abu makamanci haka amma dai a shari'a babu hira wannan kurum jagora wanda yake al-imamul a'zam shine wanda ya cancanta a ce idan ya zo kowa zai sauka daga mukamin shi shi ya kama gaba misalin shugaban kasa ya zo shine shine aula da ya kasance jagora shi wannan me yake da suna limamin ku sai dai wanda ya sanya ya kasance na'ibin shi yana iyawa ya ce to wani na ayyana ka a wannan halin hukuncin shi za'abi idan ka dora ka koma akan wannan da kwai rubuce-rubuce wanda malamai suka yi ira haƙƙin shugabanni akan wanda suke mabiyan shi wallahu ta'ala alam abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bar adda muna fatan kowa ubangiji ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki wannan ƙasa ta mu muna tawassali ga wannan karatu da wannan zama da muka yi ubangiji a dawamar da amincin shi a cikin wannan ƙasa haka kuma ya kiyaye dukkan sojawanmu da jagororinmu akan wani abubuwa da suke kai suke kawowa ya ba su nasara a cikin dukkan al'amurkansu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye dukkan wanda suke mazamna wannan ƙasa da ƙasar sauran ƙasashe wanda suke na musulmai iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya dawwamar da rahamar shi a cikin kansu ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk